أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كذب الفؤاد ما رأى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما كذب الفؤاد ما رهي ubangijina gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce ma kazaba alfuadu marihi abinda annabi ya gani din nan da idonsa na zuciya ko da idonsa na ka ma kazaba bai zama bai zama ƙarya ba duk abinda annabi ya faɗa duk gaskiya ne duk abinda ya faɗa mutane ya gani gaskiya ne anan hadisai na neman na maganar isra'i da miraji wanda suke fitowa ta ɓangaren umar na aisha suna cewa annabi bai ga allah ba tana ce duk wanda ya ce annabi ya ga allah ya yi karya to amma abdullahi bin abbasin ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu har sau uku ya gan shi ya gan shi kuma kowa da hujjarsa ita umar na aisha lokacin da aka isra'i da miraji ai shekara ta takwas ne tana gidan babanta shi ko abdullahi ibn abbasin almajirin sayyidina ali ne a takaice dai ita ummul mu'minin aisha idan ta yi magana magananta ya saba da maganan manyan sahabbai ba su sallama mata ba to za mu gane karatun yana cikin rabin da annabi ya faɗa ne annabi ya ce khuzu nisfa dinikum an hadhihi humaira ku karbi rabin addinin ku wajen wannan mace nan ja to ashe tun da rabin addini za a karba wajenta abu da duk bai fado cikin rabin da ta samu ba ta san shi ba yana cikin rabin da ba nata bane din tun da ce bai ce khuzu dinakum ba khuzu nisfa dinikum an hadhihi humaira tana cewa duk wanda ya ce annabi ya san gaibu yayi ƙarya tana ce duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ya yi ƙarya to duk wani yana da cikin rabin abin da bai iso wajen tabaɗin ne kuma ilimin gaba ɗaya in ji abu huraira ya ce na rawaici hadisai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai na kasa karatun kashi biyu kashi ɗaya shi nake gaya muku kullum a cikin jaka ɗaya jaka ɗaya kuwa na sa ƙarƙashin cinya na danne idan na faɗa za ku yanke mini wannan makogoro saboda haka akwai ilmul khususiyyati da ilmul umumiyya duk abin da yace na dole ne annabi ya bayyana ya bayyana wa kowa da kowa abin da kuma ya zama na khususiyya wanda aka yi masa izini ya gaya musu ya gaya musu wanda kuma aka ce ba yadda gaya musu ba a gaya musu ba saboda haka ne ما كذب الفؤاد مارئ أفتمارونه على ما يري yanzu za ku yi ta jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abin da yake gani wato abin da yake gani ashe tun lokacin da ya je fadan Allah ya ga Allah bai daina ganin Allah ba kenan shi yasa aka ce ma yare ba mara'e ba afatumarunahu ala ma yare ba a ce fatu maru na ala mari'e ba kwa yi jayayya da shi akan abin da yake gani
wala qadar unzlatan ukhra عند سدرة المنتهى ولقد رئيه نظرة أخرى عند سدرة المنتهى yadda ya ga jibrilu akan yadda Allah ya halicce shi a ƙasa ya ga fukafukinsa ɗaya ya rufe duk duniya gaba ɗaya da annabi ya yi mamaki jibrilu ce kana mamaki ne ai israfilu fukafukinsa ɗari shida ne kamar nawa amma fukafukinsa ɗaya ya kai nawa ɗari shida kamar yadda ya ganshi a ƙasa ɗin nan ya sake maganinsa a sama inda sidratul muntaha a magariyar tuƙewa lokacin da aka yi isra'i da miraji manzo Allah dai isra'i da miraji kamar yadda muke faɗa kullum yana da shekara hamsin da biyu da watanni aka isra'i da miraji sauran wata takwas ya kaure koma madina da aka je sidratul muntaha din sai mala'ika jibril ya ce masa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum mu mala'iku kowa yana da wurinsa inda baya wucewa kaga nan ban taɓa wuce nan ba saboda haka ba zan iya wucewa ba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi tare da rafraf har zuwa aka keta hujubai aka je inda ba sama ba ƙasa ba komi ba kowa sai Allah subhanahu wata'ala to a ka'idar ɗan adam yana girmama babbansa balle ubangijinsa to mu yadda yan adam mu yadda muke girmama manya kashi-kashi ne akwai waɗanda suke uh, force wato masu ɗamara a cikin gwamnati sojoji police wato 'yan sanda kenan immigration da custom duk da masu ɗamara yadda suke girmama manyansu kafa suke haɗawa musamman idan sun sa ofisansu a mota sun rufe kofar sai su ɗaga hannunsu ɗaya su kai wajen kunnensu sai su tsara ma'anansa ka zauna lafiya ba wanda ya sai taɓa ka sai wanda ya sare wuya na ɗin nan shi ne ma'anansa ba su ce komai ba amma haka suka faɗa da lisanun hali to anan shi Allah ba hannu ɗaya ke ɗaga masa ba hannu biyu ake ɗaga masa a ce kaga Allah da abin da muka sani da abin da mu sani ba da duniya da lahira da ko mun jefar Allahu akbar mun koma wajenka a maimakon hannu ɗaya yadda fos suke yi to in an yi haka ɗin kabbara kenan to abin da za a yi su akwai manya su kuma ƴan siyasa su ba sara musu ake yi ba a gabansu ake tsayawa ana dubansu ana duban jama'a ana magana ana ce kaga wannan kun ga wannan ba domin sa da da ba ku samu taki ba da ba ku samu kwalta ba da ba ku samu asibiti ba da ba ku samu makaranta ba da ba ku samu kaza da kaza da kaza da kaza ba yanzu ma an yi riga an rubuta kwangila za a yi kaza kaza kaza kaza in kun sake zaben sa abinda za ku samu kaza kaza a yi masa kirari ana masa kirari wato wannan kirari shine girmama manyan 'yan siyasa su kuma ba sara musu ake kamar na fosu ba shi ko wannan in mun kabbara mun Allahu akbar din zai mu tsaya gaban Allah mu taimaka kirari mu karanta Fatiha alhamdulillah wa salamun ala ibadil tabi Allah khairun amma tushrikun amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'an fa anbarna bi hadaiqa zata bahaja ma kana lakum an tumitu shajara a ilahum ma Allah بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين بان حاجزا أي لهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلهم خلفاء الأرض أي لهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر هو يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمتي أي لهم مع الله تعالى الله ما يشركون أما يبدو الخلق ثم يعيده وما يرزقكم من الزمر أي لهم الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين mu yi Allah kirayi wanda yayi kaza yayi kaza yayi kaza akwai wani sarki banda wannan wanda yayi kaza yayi kaza akwai wani banda wannan mu yi masa kirari kamar yadda yan siyasa suke wa shugabannin su kirari girman kenan to daga nan sai akwai su kuma alƙalan nasara ba sara musu ake yi ba ba kirari ake musu ba sunkuyawa ake yi kawai ce ko ruku'u kenan ruku'u kenan to idan an taso daga ruku'u to sai a koma a faɗi yadda ake wasu rakunan gargajiya dobale a faɗi ƙasa sujada kenan yadda ake gaishe su kuma faɗuwa ake waɗansu ma har dobale ake musu waɗansu kuma a faɗi ta an gaishe ka an gaishe ka su kuwa yadda ake musu kenan ba sarawa ake yi ba ba kirari ake yi ba ba sunkuya ake a faɗuwa ake an gaishe ka an gaishe ka gaisuwar manya kenan wajen sarakuna su kuma da attajirai da surukai da iyaye zama ake ce mai gida baka rasuwa mai gida baka rasuwa a zaune ta hiya kenan to waɗannan gaisuwoyi ba wanda ya isa a tara masa su sai Allah shi kadai saboda haka ne ake ci attahiyatu ba attahiyatu ba gaisuwoyi gaisuwa irin na fos gaisuwa irin na kirari gaisuwa irin na sunkuyawa gaisuwa irin na faduwa gaisuwa irin na zama ba wanda ya sa tara masa wannan gaisuwa sai Allah shi kadai sai a ce attahiyatu lillahi duk wannan gaisuwoyi ba wanda za a yi masa su gaba daya sai Allah shi kadai azzakiyatu lillah to annabi ya ga Allah ya masa ilhamin wannan gaisuwa ya ga da Allah sannan suka gana abinda ya gaya masa ba mu sani ba don ya ce fa auhi ila abdihi ma auhi ya yi wa bawansa wahayin da ya yi masa amma ya sanar da shi ulumul awwalina wal akhirina ya ƙara masa ilimi Allah ya ba annabi ilimin mutan farko da mutan ƙarshe ya ƙara masa ilimin da mutan farko da mutan ƙarshe ba su sani ba sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba shi sallah hamsin da ya zo dawowa sinna Musa ce ka nemi ragi a rage ana ragewa har ta zama sallah biyar dai Allah ce ma yubaddal qawlu dai ba annabi zallamin lil abidi to yadda isra'il da miraji suka faru kenan malamai suna cewa surar da muka wuto tun daga kaf tana cewa fasabbih fasabbih tana cewa ka yi tasbihi wa idbara sujudi da muka shigo wannan kuma tana nuna wilasterihum yastaghfiruna zariyat kenan da muka shigo wa duri tana cewa واصبر لحكم ربك فإنك بآياتنا سبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح إدبار النجوم wato idan mutum yana so ya zama bawan Allah har Allah ya ɗauke shi ya kai shi wurin da wani bai taɓa zuwa ba ya sanar da shi abin da wani bai sani ba to ya yawanta sallah ya yawanta sallah ya yawanta zikirin Allah daga nan zai hau har ya iso nan da muka zo wannan najimi kaga yanzu mun yi usuli kenan da sallah ake yi da rakawo'i da zikirori da kowa yanzu an yi usuli kenan ka ba kausain au adna ma ka zuwa fu'adu mara to duk wanda yake sai tamba Allah ta hanna hanya zai bi a kula da farillai a kula da nafilfili a rike wani zikiri safe da yamma tana yake zama bayin Allah har a zo nan a yi usuli to yanzu nan in mun ga wannan sura abin mamaki za mu samu sura guda uku ɗaya sura tana da aya hamsin da biyar ta gaba da ita tana da aya saba'in da bakwai ta gaba da ita tana da aya tis'in da tara to waɗannan surori guda uku masu waɗannan ayoyi da yawan nan dukkan cikinsu ba za ka samu alif da lon hakuri ba Allahu sai dai zamiri sai dai zamiri in an zo suratul hadidi sai ya fito da kansa ya ce huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin huma ku aina ma kuntum in an shigo mujadala kuma babu ayar da bata da Allahu duk suran mujadala gaba ɗaya wata wata ayar ma tana da Allahu guda hudu kowace aya tana da Allahu Allahu Allahu Allahu Allah cikin karsami ba ayar da bata da Allahu wata ma tana da guda hudu ba ma ɗaya ba wata tana da guda uku amma daga suratul kamari babu Allahu suratul rahman babu Allahu suratul waqi'a babu Allahu hamsin da biyar saba'in da bakwai tis'in da tara duk babu Allah cike sai dai rabbu rabbi kuma rabbi kuma arrahmanu arrahmanu nanu nanu nanu nanu nanu nanu nanu ina magana da ina da maganan zati subhanahu wa ta'ala saboda haka ake jawo hankalin mutane su hausu irtiqai su nemi makamin bayin Allah sale ba a rufe ba ba a rufe ba abinda aka rufe annabci kada ya ka rufe da karmiyar da ba ta da kowa ba sai mutum daya to amma sauran duka kofa tana bude wa man yudi illa war rasula ulaka ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin har gaba da gobe in ka nemi makami a wurin Allah da ikhlasi da ibada da yawan zikiri da hada kai da bayin Allah da bin umurnin Allah zakaninka da Allah lafiya lau Allahu akbar zakaninka da bayin Allah lafiya lau assalamu alaikum to komai zai samu insha Allah ما كذب الفؤاد ما رئي يرونه على ولقد رئيه نظرة الأخرى عند الست
ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ولقد رئيه نظرة أخرى عند السدرة المنتهى عند مقر يتقي وادي عندها جنة المأوى
عندها جنة المأوى in ake samun aljannar dawwama tana sama da sammai ne tana tana sama da sammai ne dama ubangiji ya faɗa mana wa fi ma iriqukum wa ma tu aduna abinda aka yi alƙawarin da shi shi ma yana sama ne sha aljanna tana karkashin al'arshi ne aljanna ita kuma ƙasa tana cira ne wato saboda haka ake neman ai sama har a samu makami wajen Allah inda sidratul ma inda ha jannatul mawa manzo Allah Isra'i da mira yawo da shi an yawo da shi ya je ya ga wuta da mutane Allah ya kiyaye mu shi manzo Allah in ya je wuta wato mutuwa take yi duk da dama ta riga ta mutu sai ya sai ya fita Jibril wannan wadan azaba iri kaza me laifin su wannan muka gani an musu azaba iri kaza iri kaza me laifin su Jibril ya faɗa masa aka gama ya- aka shiga aljanna yayi yawo cikin aljanna ya ce amma ban shiga gidan Umaru ba kai na ga wata mace mai kyau a labben ta bakake haka Umaru ya son mata masu bakaken labbe shi yasa ya sa masa irin wannan matar kai kawa Umaru ya ce ya Rasulullah me yasa baka shiga gidan kishi ta haba ya Rasulullah kai din ma sai ai maka kishi sallallahu alaihi wasallam inda hajanatul mawi إذ يغشى السدرة ما يشاء iz ya gasha sidrata ma yakhsha a lokacin abinda ya rufe wannan magariya ya rufe aka ce waɗansu fari ne irin na aljanna na zinariya suka zo suka rufe ita bishiyar magariya karka yi tsammanin fakarabar bishiya ce ma- mai gudu sai ya shekara ɗari yana gudu ƙarƙashin inuwanta bai- bai ƙure ba. Iz ya gashi sidrata ma ya gashi, ma za ما ka زاغ البصر وما طغى ma za galbatar annabi ya ga abubuwan mamaki iri iri irin waɗannan ya ishe ka dai ya gama Allah amma duk da haka idonsa bai bai kauce don tsoron ganin abin mamaki ba wa ma ɗage kuma bai sama ya ji tsoro ba لقد رأى من آيات ربه الكبرى لقد رأي من آيات ربه الكبرى حقيقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد رأي من آيات ربه الكبرى حقيقة ياغا wani abu na manya-manyan ayoyin Allah Ubangijinsa dama lokacin da aka ɗauke shi aka ce za a kai shi wajen Allah sai aka ce subhanallah sarki ya tabbata ga Allah barin a neme shi ta wajen tafiya sai an yi masafa tukun an je wani wuri a same shi gashi ko huwa ma'akum aina ma kuntum sai aka ce ai maganan mai sauki ce subhanallazi asra bi abdi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina mun yi haka ne don mu nuna masa wani abu na cikin ayoyinmu kuma ya je ya gano sallallahu alaihi wasallama ya je ma hallahu qablahu insi ya je wurin da ba wanda ya taɓa zuwa wurin a cikin dukkan halitta gaba ɗaya mala'ika ko ko ko manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda shine yake da liwaqtu ma Allah la yasiri fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal da karra'i haqiqa annabi ya ga min ayati rabbi wani abu na ayoyin ubangijinsa al-kubra masu girma
أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى a lokacin da tsanani ya yi tsanani na zaman makka na wahala ya fito ya je ta'if nan ma a- aka hada shi da wawaye suka yi ta jifa wuri duka ya yi tsanani a, amminsa ya rasu a cikin watan azumi abu talib wanda yake kare shi a cikin kafirai maza matarsa uwar gida khadija ta rasu a cikin wannan watan na azumi din wadda take kare shi cikin mata to a cikin watan shawwal ne je da'if din ya dawo aka so samun mutane wato shekara biyu da wata hudu sannan aka yi wannan isra'i da miraji ma'anansa Allah ya nuna wa duniya ikonsa yan kafiran maka yan cikin cokali yan kaɗan ne fa suka dame shi da shi da sahabbansa bari a nuna maka Allah ya kai shi ya nuna masa dukkan zaɓaɓɓun bayinsa gaba ɗaya annabawa tun daga nan duniya gudus duk waɗannan suna ƙarƙashin umarninsa ne su kuma kowane mutumin duniya yana ƙarƙashin umarninsu wanda duk ya fita ya ƙi kafiri ɗan wuta ne shi to duk waɗannan manzanni shine shugabansu ya yi sallah da su yana limamin su aka nuna masa sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida ta bakwai duk gaba gida suna cike da mala'iku banda Allah ba wanda ya san iyakan adadin mala'iku da suke cikin sammai sai Allah kadai sai Allah kadai ya san adadin su amma dukkan su gabaki ɗaya suna karkashin umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cikin soyayyarsa da bikinsa dukkan su gaba ɗaya har ma yana cewa كل شيء يعلم أني رسول الله إلا أساة أساة الجن أساة بني آدم kowane abu ya yarda ni manzon Allah ne ya imani da ni yana sona sai dai kafiran mutane da kafiran aljanu to annabi ya je ya ga waɗannan abubuwa duk gabaki da abubuwan mamakin nan gaba ɗaya ya je ya dawo ku mutanen makka masu lata da uzza da manata kuma haka shaninku yake ba ne mutum annabi muhammadu wai ana tambayi masu gumaka su ma sha'anin sun haka yake wane su sha'anin su afaraitum muna tambayan ku bamu labari allata wal uzza da latan da kuke bautawa dodo da ake kiran salata wanda yake ta'if wal uzza da dodon da yake ake bauta masa wanda yake tsakanin makka da madina amma ƙureshawa suke bauta masa manata salisatul ukhra da manata wa'annan dodannin manyan dodannin ku kenan su iyakan abin da kuke da shi kenan ga annabi sama da ƙasa ga baki ɗaya dukkan sammai da dukkan hujjai komi yana ƙarƙashin umarninsa ku kuna da wani abin da lata da uzza da manata ku ba labari meye su waɗannan abin banza ألكم الذكر وله الأنثى alakum zakaru wa lawlunsa haka kuma maganan banza da kuke na jahilci wai wanda yake da annabi a garinsa irin wannan danginsa ne wanda yake sammai duk gabaki da abin da yake cikin sammai suna karkashin umarnin wannan mutum dan garin ku ne ka ki shi ka bi wani abu shi lata da uzza da manata don hauka kuma ina tambayan ku in ji Allah wai kuna ce ina da ‘ya'ya amma ‘ya'yana mata ne amma ku abinda kuke so ku haifa namiji sannunku ana kuma zakar wala umsa yanzu ku ne kuke so a ba ku ɗa namiji amma shi abu Allah yana da ‘ya'yan ma mata ne sannunku
تلك إذا قسمة ضيزى تلك إذا قسمة ضيزى inda aka ce ku ba kwa son ‘ya'ya mata, shi ku Allahn da ba da daɗin ma gaba ɗaya lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kuwana sai kuka yi ƙaryan ku ce yana da yaya amma ‘ya'yansa mata ne amma wannan dai rabon dai an yi rabon zalunci
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيضى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى duk waɗannan abun banzan ai wani abu ne wanda kuka sassaka da kanku ko kuka kera da kanku kuka sa musu sunaye da kanku inna illa asma'un sunaye ne kawai wanda min gairi musamman abun banza ne wanda ku kuka nada musu kuka rada musu sunayen kuka bauta musu wani dutse ne wata bishiya ce wani abu kaman katako haka kuke daddaura musu kayan ado ku ce su ne allolinku sunaye ne na banza sammaitum wa antum wa aba'ukum ma anzalna biha min sultani ba wata hujjar da Allah ya saukar cewa ku bi waɗannan dodanni za su cece ku wa ya gaya muku haula shufa'auna inda Allah suka ce waɗannan dodannin ba da banza muke bauta musu ba su ne za su cece mu wajen Allah aka ce wannan magana dai Allah bai ce ba Allah bai saukar ba ina kuka samu hujjar cewa waɗannan banzayen dodannin za su cece ku wajen Allah tilka idan qismatu in hiya illa asma'un sammaytum wa antum wa abakum ma anzalna biha min sultan in yattabi'una illa zanna wa ma tahwa lanfus babu abun kirki da suke bi sai dai zato yadda iyayensu da kakannin suka bauta waɗannan dodanni su ma suna zaton dodannin za su amfane su ne yadda iyayensu suka faɗa musu yadda kakannin suka faɗa musu suna zaton wai dodannin za su amfane su ne in yattabi'una illa zanna wa ma tahwa lanfus da kuma son zuciyar da suka gada wajen iyayensu da kakanninsu na barin gaskiya da bauta abun banza wai shi dodo wa mata wa lanfus wala kad ja'ahum min rabbihul huda to tun da yake hakika ga gaskiya ta zo musu daga Allah ubangijinsu a hannun dan uwansu ba kureshe wanda yake mai asali kowa ya san shi a gari dan bani hashin wanda ba irinsa a makkan ma kuma kun ce ba ku da irinsa sunansa muzammam sunansa amin mai amana mai alkawari mai kirki duk garin babu irinsa kuka ce to sai lokacin da ya ce Allah ya aiko shi ya kawo muku shiriya ne kuma har yanzu ba za ku bi shi ba ku bar waɗannan abubuwan banza wargar hakika alhuda shiriya ja'ahum ya zo wa mutanen makka ya zo wa duniya gaba ɗaya min rabbihim daga Allah ubangijinsu annabi gaskiya ne shiriya ne alƙur'ani gaskiya ne shiriya ne islam gaskiya ne shiriya ne sun zo mana daga Allah wa duniya gaba ɗaya أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وإذا كنت waɗannan dodannin. ma buduhumu illa li yuqarribuna ila Allah zulfa ba ma bauta musu don wani abu sai dai su kai mu kusa da Allah kuma su cece mu wajen Allah haula shufa'una inda Allah to Allah ya ce amlil insani ma tamanna shi kan dan adam duk abin da yayi guri zai samu shine zai samu ko ba hujja ba haƙƙi idan kun yi gurin wa'annan dodannin banzan su ne za su cece ku to kun yi gurin banzan da ba zai amfane ku ba ga wanda za ku bi ku shirye shine dan uwanku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama babban balarabe wanda Allah ya muku alheri da shi lagan manna Allahu alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qabli fi dhalalin mubin haqiqa Allah yayi wa mu'minai alheri tunda ya aiko musu wannan babban manzo daga cikinsu ɗan uwansu balarabe ba ƙureshe ɗan uwansu ɗan adam ba wani aljani ko wani malaka ko wata halitta daga cikin halittun Allah ba Allah ya yi mana alheri da aiko mana wannan babban mutum mai koya mana littafi yu'allimul kitaba wal hikmata ya koya mana sunna ya koya mana shari'a da ko lokacin da annabin bai zo ba muna cikin bata ne zuwansa ne ya kawo mana wannan shari'a wa kad ja'u min rabbimul huda amrul insani ma tamanne falillahi lahiratu walule a duniya da lahira duk ba a neman su wajen dodo a sai wajen Allah Allah shine mai duniya shine mai lahira mai neman duniya ya je wajen Allah ya nema amma yana da hankali ya hada da lahira kar ya nemi abu daya kar ya ce rabbana atina fid dunya a a in yace rabbana atina fid dunya Allah zai ce ma lahu fil akhirati min khalaq in ka roke duniya kadai baka sa lahira ba ka tabbata na gama da kai kenan a lahira baka da komi a wurina kuma a duniyar ma yadda na ga dama zan baka ba yadda ka ga dama ba liman nuridu sun majalar jahannama islaha mazmuman madhura in mutum yana da hankali ya nemi duniya da lahira gaba ɗaya wajen Allah ya kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar kuma yayi aikin samun duniya din yayi aikin samun lahira din ba ina roƙon Allah Allah ya bashi duniya ya haɗa hannayensa ba noma ba nema a'a dole ne ko noma ko nema in kana neman duniya ba dole ko noma ko nema amma ka haɗa hannun kana roƙon Allah ya baka duniya a'a in ko lahira ne to farillai da nafifili da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ka- kana so aljanna amma kana zaune ba farilla ba nafila guri kawai a ba zai yiwu ba
وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ba wai dodo zai cece ku ba in gaya muku gaskiya ko mala'ika bai da iko ya ceci wani sai ya samu izini daga Allah balle dodo wa kam da yawa min malakin mala'iku bis samawati asammai suna da yawa amma shafa'atu ceton su la tuhuni ba ta yiwa ba ta wadatarwa illa an yasha Allah wa yarda sai dan Allah ya ga dama ya yarda da su yi ceto to za su yi ceto mala'iku za su yi ceto in Allah ya bada izini ya yarda annaba suna yin ceto al- bayan Allah ya bada izini ya yarda wannan duka ah, sai an bada shafa'atul kubra manzo Allah ya riga ya karbi takardan ceto gaba daya tukuna sannan- sannan a bada izini sauran ma su yi ceto yarda wanda za a yi wa ceto sai yana da takarda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada ba wanda zai samu ceton shi ko sai ya nuna takardarsa ina la ilaha illallah ka kata to shi kenan za a samu za ka samu ceto amma ba la ilaha illallah cikin kayanka babu takarda ba ceto mai ceto zai yi ceto in ya samu izini daga Allah ya yarda shi ko wanda za a ceta sai ya zo da takarda la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahada إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ما سدنغنا وألا يا wai ‘ya'yansa mala'iku ne, mala'iku ne su ne ‘ya'yan Allah amma mata ne wai su ma za su yi ceto, Allah ce ba za su yi ceto ba, ba za su ceci kafiri ba wanda ba da ba shi da imani. Inna lalzina la yuminu bil akhirati wanda ba su yi imani da- da ranar lahira ba su ne laisammun al mala'ika da suke kiran mala'iku tasmiyatul unsa suna kiran al mala'ikatu manatullahi to ba su da imani saboda haka ba su da ceto a wurin Allah ba wanda zai cece su suna kiran mala'iku da kiran mata wa- ma- banatu banatu amma sai su dangana shi ga Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. subhana subhanallah وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ما لهم بمؤمن ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولي عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا باسو da wani sani a lokacin su mala'i ai ba su san mala'ikun ba ba su taba ganin su ba balle su san mata ne ko maza ne ba balle su dangana musu matunta ko su dangana su wai su ƴaƴan Allah ne amma ran bizalika min ilim ba su da ilimin komai a cikin sha'anin mala'iku in yattabi'una illa zanna zato dai kawai sun gada iyaye da kakannin sun tashi suna jin iyayen suna faɗin su masu bautan mala'iku ne ƴaƴan Allah za su cece su a lahira a in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min haqqi shay'an zato kurum baya wadatarwa a cikin gaskiya komai zato baya wadatarwa ga gaskiya komai sai dai in kyakkyawan zato ne akwai zato na, na, mai kyau husnu zanni akwai zato mai muni su zanni to irin wannan wanda ya kauce hanyar Allah ina dama su zanni ne su zanni bai da wani amfani Ah, in in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min- min haqqi shay'an ba zai wadatar da komai ba cikin samo gaskiya amma husnu zanni yadda fuka ha'u suke yi an nemi hukunci an rasa ba a gano cikin alkur'ani ba ba a gano cikin hadisi ba ba a gano cikin hukuncin sahabbai ba ga kuma ya faɗo dole sai an yanka masa hukunci to sai malamai su yi ta tunani su kyauta zato tsakaninsu da Allah su ta kyauta da Allah Allah ka ganar da mu hukuncin nan Allah ka ganar sai Allah ya musu ilhama su fahimci wani hukunci su ce wannan abu yana kama da hukuncin kaza da Allah ya faɗi kaza a cikin alkur'ani da annabi ya faɗi kaza a cikin hadisi to nan ne za su kawo su fito da hukuncin a tabbatar da shi a ce masa wane ya faɗa wane ya yi hukunci da haka ya zama mazhabarsa kenan a nan idan dai imam malik ya faɗi magana ta zo hujja cikin addini in dai imam shafi'i ya faɗi magana ta zama hujja cikin addini in dai abu hanifa ya faɗi magana ta zama hujja cikin addini in dai ahmadu ibn hanbal ya faɗi magana ta zama hujja cikin addini da duk waɗannan mujtahidai ne wanda ya fi su tsufa shine al-imamu tabi'i wato abu, abu hanifa shine ya fi su duka wajen shekaru domin shi ya ga sahabbai da yawa saboda haka shi tabi'i ne amma abin da haddace cikin hadisi bai fi dubu saba'in ba wanda ya biyo bayansa shine imam malik imam malik shekaran da aka haife shi a madina hijira tana da shekara tis'in da biyu ko tis'in da uku hijira tana da shekara tis'in da uku aka haifi imam malik a shekaran ne sahabbai suka kare a madina akwai saura a duniya amma shi bai ga bai gan shi ba a madina dai babu saboda haka bai ga sahabi bai zama tabi'i ba kenan amma duka duka abin da ya haddace hadisi ba zai wuce dubu ɗari ba sannan wanda biyo bayansa shine imamu shafi'i imamu shafi almajiri imam malik ne ya rawaci muwadda a wajensa kamun ya wuce ya je kasar abu hanifa inda ya tadda halifofin abu hanifa ya koyo irin fahimta irin tasu amma shi imamu shafi abin da ya haddace bai wuce hadisi dubu ɗari uku ba kaga ana ana ci gaba kenan ana ci gaba amma Ahmadu ibn Hanbal wanda shine karshen su na wannan mujtahidai guda hudu ya haddace hadisi tsakanin hadisi sahihi mutawatiri da hadisi hasanul da hadisi sahihun li nafsi sahihun li zati sahihun li ghairihi da da hadisi wanda Turmuzi yake kansa hasani da hadisi da'ifi har hadisi maudu'i dole sai an san shi don a bambance shi tsakanin da hadisin gaskiya abin da ya haddace ya fi miliyon da dubu ɗari ta saboda haka su ba abu ne kaɗan ba ba irin mutanen zamani wani sun yi ilimin sun ji tsoron Allah Allah ya buɗa musu sun ji tsoron Allah Allah ya buɗa musu wata kullawa ilimkumullah yana daga cikin abubuwan da Allah ya musu ilhama a zamanin Abu Hanifa wata mace tana wankan gawa sai hannunta ya manne a jikin farjin mace aka rasa yadda za a fidda hannun aka rasa yadda za a fidda hannun aka yi ta tambaya za a yi ya za a yi aka tambayi imam imam imam Abu Hanifa yace ai mata bulala tamanin sai aka yi mata bulala tamanin sai ta daga hannu hannu sai ya tashi sai aka ce a tambaye ta mai ta faɗa lokacin da ta ɗora hannu akan farjin matar ashe lokacin da take wanke ta ɗora hannu a farjin ta wannan abu an sha sabon Allah da shi ta ce wannan abu an sha sabon Allah da shi to sai hannun ya manne saboda ba shaida ba za ta kare kanta ba shi ki sai ta hannun ya manne a jikin farjin sai da aka yi burara 80 aka ɗage hannun to kaga irin wannan ilhamomi banda bayin Allah wanda suke da wata kula alimkullah wa ake samun irin waɗannan to wai idan dai Abu Hanifa ya faɗi magana ta zama hujja cikin addini haka Imam Malik haka Imam Shafi haka Imam Ahmad bin Hanbal idan wani ya soki hukuncin sai na Umaru ai yayi babban laifi a cikin musulunci dai wani musulmi ya soki hukuncin sai na Umaru yace bai yarda da shi ba to yayi babban laifi don shi sai na Umaru yana da garanti a cikin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di addu alaiha bin nawajid annabi ya ce Allah ya ce ku bi ni ko wattabi'u la'allakum tahtadun ga wanda za ku bi ku shiriya eh to ni ko na ce ga waɗanda za ku bi ku shiriya su ne khalifofi na shiryayyun nan ma'abuta rushdi wato gaba da huda su ne za ku bi ku shirya to sai na bar shi ne lamba na biyu daga abubakar sai shi saboda haka abun abubakar ya faɗi a cikin addini zai zama hukunci a musulunci abun da wuri ya faɗi zai zama hukunci a cikin musulunci duk wanda ya rena su ya soki hukuncin su to yayi babban laifi a cikin musulunci har naji wani yana cewa wai to da aka ce rashidina ai sai sun haɗu tukunna sai sun haɗu tukunna to yanzu lokaci ɗaya ne suka zama halifofi din a zamanin abubakar ne umar ya zama khalifa a zamanin abubakar da umaru ne usman ya zama halifa a zamanin abubakar da umaru da usman ne ali ya zama halifa to yaushe za su haɗu suna halifofi gaba ɗaya yanzu mun ce mun yi imani da annaba gaba ɗaya wato in an ware ɗaya banda shi kenan sai sun haɗu mu yi imani da su to alhamdulillah wato a dogara ba mu tashi mun samu annabi ba sallallahu alaihi wasallam ba zamanin mu aka yi shi ba ba mu tashi mun samu sahabbai ba ba zamanin mu aka yi su ba ba mu samu tabi'ai ba to in mun samu malai ma'abuta gaskiya mu rike su za su kai mu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma fa in aka rabu da su to an rabu da annabin gaba ɗaya ina za a in ka in ka rushe matakalan gidanka ina za ka da ya za ka yi ka hau sama baka da fuka-fiki ka rushe matakala baka da fuka-fuki yaushe zaka hau sama ko da kana sama ne aka cire matakala ai faduwa zaka yi saboda haka matakala ya yi lillahi taqulla wabtagu ilayhi wasila Allah ce ku ji tsoron Allah ku ne matakala zuwa ga Allah matakala zuwa ga Allah su ne malamai din za su kai ka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi kai ka ga Allah so liman yasha'u wa yardi innal ladina la yu'minu bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyata al unsi wa ma lahum bi min ilm in yattabi'una illa dhann wa inna dhanna la yughni min haqqi shay'a akwai husnu dhanni akwai su'u dhanni su'u dhanni bai da amfani husnu dhanni yake da amfani fa arin amman tawalli an zikrina Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ka fita sha'anin duk wanda ya ba wannan qur'ani nawa baya duk wanda ya ba qur'ani baya ko kuma duk wanda ya bai wa zikiri baya ka rabu da shi farin an manta walli an zikrina duk wanda ya rabu da ambatonmu ya ba ambatonmu ba ya ba zikiri ya bar qur'ani to ka rabu da shi mun gane kenan wannan mutum walam yurid illa hayatad dunya ba abin da yake nufi sai duniya kadai shi yasa ya rabu da annabi ya rabu da qur'ani ya rabu da zikirin Allah ya rabu da bayin Allah saboda duniya kadai yake so ita kadai yake so na ba shiga da riga ya kai ga riga riga tijaniya Allah yana son ayi kuma bai ce dole ba ya ce inna la hubbu tawabina wazkur isma rabbika bukratan wa asila wazkuru la kaseeran la'allakum tuflihuna amma bai ce dole ba ce faman sha'a takhadha ila rabbi sabila wanda ya ga dama ya dauki wannan hanya zuwa ga Allah ubangijinsa saboda haka in ka shiga ya zama dole gare ka saboda cika alkaru wa bil ahadi innal ahada kana masulan in ka shiga ba a fita ba hada da wata dariƙa ba ziyara wasu wale sai wanda suke cikin dariƙa tijaniya ziyara kaman bara ce wanda ya sauka gidan shehu tijani ya wuce ya ɗauki ko shi gidajen waliyi yana bara kulawa da sallah da yinta cikin jama'a in an samu girma iyaye da musu biyayya jam'in wazifa da jam'in zikirin jama'a in ka samu jan uwa kuma ba a shan taba kuma ka sa tsoron Allah cikin zuciya saboda tsoron Allah ya taimake ka aikata abin da Allah ya bada umurni ya taimake ka nisantan abin da Allah ya hana zaka iya na baka zai ga shehu tijani ka je ka karba ka je akwai maka lazimi da wazifa da zikirin jama'a ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله هو أعلم بمن اهتدى abin da yasa ya zaɓi duniya bai tambayi Allah lahira ba iyakan abin da ya sani kenan bai san wata lahira ba iyakan shi duniya kadai ya sani farin cikinsa duniya bakin cikinsa duniya aikinsa duniya himmarsa duniya sonsa duniya bai san ma wata lahira ba lai neme ta amma ya san ta Allah ce yana ce rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya Allah ce to wannan wa ma lahu fil akhirati min khalaq man kana yuridu al ajilata أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مدحورا ومن أراد الآخرة إلى سعيها ومن فورا كان سعيه مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من أعطاء ربك Allah ce ni ne mai duniya ni ne mai lahira mai neman duniya ita kadai to albishirin zan bashi duniya amma yadda nake so ba yadda yake so ba kuma ya sani mun yi ban kwana bai da wani abu na sai wutan jahannama in ya mutu amma wanda yake neman lahira kuma ya aiki irin na neman lahira din maraba da shi zan bashi lahira wancan din ma zan bashi wannan din ma zan bashi domin ina da yalwan baiwa baiwa baiwa ina da yalwan baiwa ni mai bayarwa ne in ji Allah walam yurid illa alhayata dunya wanda ya ba qur'ani baya ya ba musulunci baya to abin da ya sa shi wannan saboda ba abin da yake nufi sai duniya zalika wa badahu min ilmi iyakan abin da ya sani kenan duniya bai san lahira ba kamar yadda muka karanta kwanan ba muka ce lokacin da muke wata hikaya muka ce mutanen hawa hudu ne wato kamar yadda wani ya ce sufi gatu huwa Allah muka yi masa bayani ce na farko ya san duniya ya san ta Allah ce Allah ita duniyar kadai yake nema yana ce Allah ya bashi duniya Allah ya bashi to wannan gayatu huwa duniya akwai wanda yake sama da shi yana neman duniya da lahira yana ta roƙon Allah ya ce rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allah ka bani jin dadi a duniya ka bani jin dadi a lahira ka kiyaye ni azabar wuta to wannan kuma gayatu ad-dunya wal akhirah wato abin da ya dame shi kenan duniya da lahira kamar yadda wancan kuma iyakan damuwarsa duniya kadai wannan kuma iyakan damuwarsa duniya da lahira na sama da shi na uku ya ji Allah yana ce wa ridwanu min Allah akbar zalika huwa al-fawzul azim Allah yana da wani abu yafi aljanna dadi shine yardan Allah yardan Allah yafi aljanna dadi shine babban rabo shi to mu ko yardan Allah zamu nema zan nemi yardan Allah ne ko da zan sai da kaina in samu to sai na nema wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad wannan yardan Allah ke na ko da zai za ta bai sai da kansa wannan ghayatuhu ridallah sai na hudu na karshe sai ji Allah yana cewa fa firru ila Allah ku gudu ku tafi wajen Allah fa firru ila Allah ku gudu ku tafi wajen Allah sai ya rasa yadda zai yi Allah ya ce yana ko ina ya fi kusa da kai akan komi to ina za ka gudu ka ganshi balle wanda suka je yana zaune a sama kan al'arshi yaushe za ka hawa sama ka same kai gudu ka same shi a sama al'arshi to sai ya damu aka ce a'a ai kulin kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni duk mai neman Allah ya zo ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah yake cewa man yuhajir fi sabilillah jid bi ardi muragaman kaseeran wa sa'a wa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah ila Allah ila Allah wa rasulihi a tafi wajen manzon Allah shine tafiya wajen Allah saboda haka su kuma himmas himmasu da soyayyarsu da damuwarsu da ayyukansu da tunaninsu da komai suka kare shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka same shi yana zikiri sai ya ja su wajen zikiri har Allah yana ce musu da shi da su duka yana ce musu wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi lazimin sabi lazimin yamma kenan bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ولا تعد عيناك أنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا أنا كرنسا صوفي to shine ake ce sufi ghayatu huwa Allah ba a duniya ko duniya wal akhirah ko rida Allah ba a ghayatu huwa Allah zalika min ilm inna rabbaka huwa aliman dalla an sabilihi wa huwa aliman hidana inna rabbaka sani Allah ubangijinka huwa alam shine masanin biman dalla wanda ya bace an sabilihi ya bar hanyarsa ya bace Allah shine ya san wanda ya bar hanyarsa ya bace tunda Allah ya sani mala'iku sun sani ai malamai ma sun sani kenan shahid Allah annahu la ilaha illa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist Allah ya san wanda ya bace ya bar hanyar Allah mala'ikun sun san wanda ya bace ya bar hanyar Allah malamai ma na gaskiya sun san wanda ya bace ya bar hanyar Allah tunda Allah ce shahid Allah annahu la ilaha illa wal mala'ikatu wa ulul ilmi ko huwa alimani ta dai kuma shi yafi kowa sanin wanda yake shiryayye saboda haka a kama hanyar Allah a kama hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar malamai ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى sama da ƙasa ba wai walillahi lakhiratu walula ba wai duniya da lahira kadai ne kayan Allah ba da sama da ƙasa da abin da yake tsakanin da, da komi da komai ma wanda muka ji da wanda mu ji ba duk na Allah ne gaba ke daya yayi haka ne zai matar da mutane zai tashe su don me liyajziyal ladina asau bima amilu don waɗanda suka munana aiki a saka musu mummunan aikin su wajziyal ladina ahsanu bil husna wanda suka yi kyakkyawan aiki kuma ya saka musu da kyakkyawan abu shine aljanna lil ladina ahsanu husna wa ziyada ya kara musu ma wa ladaina mazid ya kara musu ganin Allah
الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك هو هو ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذا انشاكم من الارض واذا انتم جنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى سوى نيني wanda suka kyautata aiki wanda za a saka musu da husna din su wane ne wanda Allah ya san sun shirya din ko alimani ta da su wane ne su ne allazina yajtanibuna kaba'ir al-ismi wal fawahisha su ne wanda suka nesanci manya-manyan zunubai wanda suke sun danganci waɗansu hanya daban walfa wahisha da zunubai wani suka danganci zinace zinace da liwaɗi duk inda aka ce fahisha ko fawahish to ya danganci sabon Allah cikin sha'awa kenan wanda suka nisanci manya-manyan kaba'ira kaman shan giya kaman sata kaman ƙarya kaman annabimanci kaman girman kai kaman ujubi ga sunan dai manya-manyan kaba'ira abdullahi abbas ya ce sun kai wajen saba'in kaba'ira din to dai malamai suka ce duk abin da Allah ya ambata duk halin da Allah ya ambata ce a tanna da azaban liman ko azaban muhinan duk wanda ya kaza za mu sa shi za mu sa za mu sa cikin azaba mai radadi ko mai wulakanci to yana daga cikin kaba'ira to allazina sune waɗannan yattanibuna masu ne santan kaba'ira lisin manya manyan zunubai wal fawahisha da manya-manyan zunubai na zina ko na liwaɗi masu nesantan waɗannan su ne shiryayyu ɗin su ne shiryayyu ɗin su ne wanda za a saka musu da husna ɗin ayar suratun nisa tana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum marhalan karima manya-manyan zunuban nan wanda an riga an lissafo su a cikin suratul an'ami gaba ɗaya da aka kama lissafin su aka aka faɗi hani aka yi umurni wa anna hadha siradi mustaqiman fattabi'uhu to wanda suka nisanci wannan manyan kaba'ira kaba'ir ism wal fawahisha illa lamam sai dai abin da ba a rasawa na kananan zunubai ko kuma abin da yake faɗowa wani lokaci lokaci a cikin kaba'ira din a tuba a rabu da shi bai zama mustamirri ba to waɗannan su ne wanda suke suka a cikin manihita dai din waɗanda suka shirya din wanda za a biya su da husna din Allah ya samu daga cikin su a yace ni buna kabarin wal fawashi illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfira aka ce to an tambayi sahabbai musamman ibn abbas aka ce to ya kaman zina yace to shi ma in ya fa in yana faduwa sa'i sa'i a cikin wahala ba mutumin ya, ya saki jikinsa a cikin abun ba to yana daga cikin lamam abun da yake faɗowa sa'i sa'i za a hada da wancan din don inna rabbaka wasi'ul maghfira don Allah yana da yalwan gafara yana cewa la taqnatu min rahmatillah inna Allah qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda kuka yi zunubi kuka bata wa kanku la taqnatu min rahmatillah kada ku ɗebe tsammanin samun rahama ta inji Allah inna Allah ya gafiru zunuba jami'an Allah mai gafarta dukkan zunubai ne gaba daya Allah mai gafarta zunubai ne gaba daya saboda mai yalwan gafara ne anan kuma yace inna rabbaka wasi'ul maghfirati Allah ubangijinka mai yalwar mai yalwar rahama ne mai gafara ne an kamo mashayi an masa duka a zamanin manzon Allah aka sake kamo shi aka yi masa bulala a lokacin ba lissa bulalan ta kai kamar yadda ta kai ko arba'in ko tamanin din ba ana ta duka mutum dai haka da, da takalmi ne da, da mari da yan tsumagu ne haka to sai aka kama abun ya faru gari sau uku a na ukun sai sai na wace wannan mutum an saba kama shi Allah tsine maka annabi ce la ya umaru la tu'ini shaytana alaihi fa innahu rajulun yuhibbu Allah wa rasulahu kai umaru kar ka taimaki shaytan akan sa mana yanzu ma ga yadda yake balle in ka hada ka ce Allah tsine masa ya hada shi da shaytan mutum ne mai son Allah mai son annabi kar ka tsine masa kaga yalwan yalwan gafara kenan annabi sallallahu alaihi wasallama yana zaune da sahabbai sai wani bako mutumin kauye zo yana jin wa'azi sai fitsari ya kama shi sai ya tashi ga masallaci saboda kar a gan shi ba zai fitsari a cikin masallaci sai aka tashi ca a kansa annabi ce a'a ku bar shi ya gama fitsarinsa ku zuba ku zuba ku dauko gugar ruwa ku zuba kar ku tsananta yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru innama buistum muyassirina wa lam tu'azu mu'assirina fariqu wala bawli sajlan min ma'in aw dhunuban min ma'in yace don Allah ku rika sauwake lamura kar ku rika tsanantawa kar ku rika tsanantawa yassiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru ku rika ga mutane albishir kar ku rika kore mutane ga barin Allah Allah mai azaba ne Allah mai kaza kaza a'a ku jawo hankulan mutane kar ku kore mutane daga Allah ya wuce in yayi fitsarin ku dauko guga ku zuba akan fitsarin in ya koma gida ce muna hana fitsari fa shikenan sai in fitsarinsa ya gama aka zuba ruwa kan fitsari sai ya zo ya zauna sai ce Allahumma arhamni warham Muhammadan wa la tahram ma hadat kace Allah na roƙon kai min gafara Allah kai min rahama kai wa Muhammadun nan rahama da yake sauran mutanen duka basu goyi bayan sa sai annabi ne ya koyi yace wai wai annabi da shi da annabi kade annabi ya ce hajarta Allah wasiyan amma ku ka tsare wa Allah binnan nasa mai yalwa ga yalwan rahama ga yalwan gafara ka tsare ka tsare masa wannan duka to Allah yana da yalwan gafara jama'a ai ta tuba wa Allah a fiskanci Allah ake kyawun zato wa Allah kada musulmi ya kulle a ransa don an jarrabe shi da wasu miyagun ayyuka ya kace ko ba zai samu aljanna bane ko kana kai ta tuba zaka samu aljanna wani na sabon Allah har ya kashe mutum 99 aka ce shikenan wannan kan da shi da da shi da samun rahama shi kenan an gama sai ya je tambayi wani malami an ce wai ni na kisan kai sau 99 an ce wai ba zan samu gafara ba ko zan samu gafara ba abin da zan yi Allah min gafara yace a a wanda yake kisan kai mutum ɗaya ma yaya balle 99 wai ban gane ban ga yadda zaka samu gafara ba sai ce to sai ya kashe malami bai cika ɗari sai ya kashe malami sai ya sake tambayar wani malami malami ya ce abin da ka tuba wa Allah kuma kai hijira ka bar garinku ka koma garin bayin Allah salihai ka je kai ta tuba a can Allah zai maka gafara ya daura kenan sai ya mutu a hanya sai mala'ikun azaba suka zo za su karbe shi mala'ikun rama suka zo za su cece shi sai suka ta jayayya ka ce a to ai mala'ikun azaba suka ce ai namu ne mala'ikun rama suka ce a'a ai namu ne ai ya kaura ya bar garinku ya komo garinmu ce ai bai isa garin naku ba aka ce to a auna ina ne ya fi daga inda ya fito da inda za shi sai aka auna aka ga jikinsa ya koma inda za shi din sai aka ce to shikenan Allah ya masa gafara Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan gafara ne
muna fata kana lafiya Allah ƙara maka lafiya kuma taimake ka tambayar mu shine mutum ne aka yi masa satin kayansa sai ce ya bar ma Allah to daga baya kuma sai aka ga kayan ya karba ya zai da wannan kaya sai tambaya ta biyu ya ce ya bar wa Allah eh ha ya to ya zai yi ba ya ce ya bar wa Allah eh to amma kuma an ga kayan to an ga shi ya karbi kayansa To.
dama bai gani bane shi ya bar wa Allah yanzu da ya gani ba ya zama nasa ba gano yau to sai tambaya ta biyu magana yake a masa bayani kan auren muti'a auren mutu'a auren mutu'a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko ana yin sa idan sahabbai sun yi tafiya sukan je gari a samu bazawara a daidai mutum ya samu bazawara a daidaita da ita zan yi kwana kaza a garin nan zan aure ki amma ran da zan tafi auren mu ya mutu sai su yi lada ta faɗi yadda za a biya ta to suna tare har lokacin da ya tashi in ya tashi kwanakin sun kare aure ya mutu idan kuma kwanaki sun karu sai su sake wani sabon agreement shine ake kiransa auren mut'a amma daga ƙarshe annabi ya hana daga ƙarshe annabi ya hana an ba da umarni a yi an yarda aka hana aka kuma a ce an yarda aka hana aka kuma a ce an hana amma hani shine daga ƙarshe saboda haka wanda suke yin auren mut'a a yanzu shi'a ne suke yi su kuma ka san ba ahlus sunna bane
To, akan Allah sai tambaya ta gaba shine
saboda haka aure dai abin da ya kamata a yi auren mutuwa Assalamu alaikum wa auren rahmatullah.
mutuwa ba auren mut'a ba auren mutuwa ko ka mutu ko ta mutu ko aure ya mutu Shehu, shehu, shehu.
auren mutuwa ko ta mutu ko ka mutu ko aure ya mutu amma babu mut'a
آه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا أخذت مولانا صوت الإسلام وقدوة الأنام غير الأعداء ومسألة الأحباب آه، الوارث الإبراهيمية وخليفة التجانية مولانا شيخ عز من بوتي آه، يا شيخ ما جوابكم في رجل أمه شريفة من سلالة مصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم آه، آه، يكون ابنها شريفا أو إلا أن يكون ش- آه، أباه شريفا Ah, wai wannan yana tambaya wai mutumin da uwarsa sharifi ya ce babansa ba sharifi bane shi ma zai zama sharifi eh ta wajen bangaren mahaifiyarsa shi sharifi ne amma samun shariftaka ta wajen uba ya fi karfi domin ya danganta da manzon Allah ta wajen uwarsa yana da yana da nisba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin sharifan ma gabaki ɗaya asalin su ai ta wajen mace suka samu shariftaka ita ce ummul sai da Fatimatu Zahra na ƙarshe ya karmaka Allah yana tambaya ne shi je ya daɗe yana yin ah, tasbihi ah, maimakon tasbihi salati yake yi mana Allah idan ya yi sujjada in ya yi ruku ya su salati yake yana da kyau amma abin da aka bada umarni al- manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka saukar da su ya ce ij'aluha fi ruku'i ij'aluha fi sujudi alhamdulillah alhamdulillah
a mutanen mu jama'a rasulullahi za su koma gida Mutum Rasulullahi Allah ya tara mu da Rasulullahi Amin.
soyayyar Rasulullahi Allah kai Amin, gida laga mun amin, za- gode mun gode amin.
mun gode mun gode mun gode mun gode muku wahada wahadatul jami mun gode muku Allah ya mana gafara Allah ya ji gamu Allah ya ji gan iyayenmu da iyayen iyayenmu da malamu da malamu Allah ya saka wa shi wani mutu alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah biya bukatun da bukatun masu neman addu'a wurin mu Allah ba mu alherin duniya da na lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi Allah ya jiga musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu da mutuncin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya duk karfin da yake neman karya musulunci Allah ya karya shi Allah ya karya karfin kafirci Allah ya karya karfin kafirci Allah ya dauka karfin musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallama bakin mu Allah mai da su gidajen su lafiya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله